wannan alƙur'an na mun karanta karkar aya sun da biyu a zuwa aya sittin da yi kuma mun karanta da ke muna da shari'a إن لك ذلك دعاء سره ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين نصر الجماعة نصر سنة كشف عيسى المسيح الله تعالى يبيع مسؤولين سأقنصوا تإبليس أمر بشي تإبليس واسط سيزمع كل سيقوم أقنصوا وعلى فيني biyayyen mai sakayya ga masu wulki wani shi ne ke zuwa lokacin da Allah ta ya ce mai isa aya ta gaba da ta mun lafi ya isa in yi maka wasu ko wasu da kare wani mutum mun da ni na kafo da ke ci wannan mun kare da ma'a da ya yi shan harkar shiri cewa yake cewa ni mai ɗaukaka haka ne ya zuwa lokacin da ya ni ne ɗaukan kwanan ka ne mai ɗaukaka ka yi zuwa gare ni ne kuma tsarkake ka daga waɗanda suka kagace wanda kuma kowa waɗanda suka yi suka bi gari da rushe waɗanda suka kagace da zuwa ranar ba wannan abin ya zo da sigar mai aiki mai neman kuma ni mai aikatawa bai ce zan aikata an misali Allah ta'ala bai ce ya isa ana sa wuta wa fika summa arba maka ilayya summa ƙwaƙwaƙwaro yana da summa al'alu da zai da kama ko kuma ko da zai da ya fi haka nan sai aka ce to ya ba shi labarin abin da zai yi tuni tuni wannan ko ya fi cewa ni mai yi ne saboda kwamfacin akwai tartibi ma a wannan saboda allah ne mata wakil a matsali na mota wato ni mai ɗaukar kwanan gari ma'ana ban yarda su kashe ka ba za ka ka kada ka da ka nizar da kira wato za ka yi mutuwar allah da dare da ni ba ba ba mutuwar da su suke so su ba suke suke so su yi maka ba wani wasa sun zana sun su kashe kai to amma ba kashe ba zan yi musu kashe ba zan ɗauki ran a yayin arewa a jini muhammad ya ce mana da tumi ne sai mu ce musu ko mu ɗai buru kan nuna da yana kabaro sai ba sai daga bayan ya kai wannan wato an yi zan tsarkake kan da waɗanda suka kafince ma'ana wanda suka kafince zan zan tsamar da zan tsamar da kai daga gare su shine na raba kansu to to ya Allah ta'ala ya wannan shi ne muka ce a biyan bashi wannan su ba'adan ruwayoyi a cikin ne na ce a yi kamar mai ma'anu a ce kamalun ne da kamalun ne waya daga da suna da su ne kamalun ne ba kamalun ne ba na shek sabu a babin kisa da wasiya ya ce daga abirafe ya ce matsala sallallahu alaihi wa alihi ya ce jibril ya sauko zuwa gare ni da da littafi a cikinsa akwai labarin sarakon sarakon nan ƙasa da wanda labarin wanda aka aiko kafina na annabawa da manzanni hadisin na da tsawo ba shi za a kawo wani mutum ya rubuta ta yana iya duba kamar da jin wata ma ya ga kama wa hadis da tsawonsa amma muna nukan yanku abin da ya shafi tafsirin to har ya zuwa lokacin da yake cewa ainihin ashid bin ashja ana ce masu kuma arkayis shi ma ya zama sarki ne an shekara mai tan da ɗari mai tan da sittin da shida a cikin shekara ta hamsin da ɗaya ne mulki allah azurkin da ya yi kusa a bayan kuma ya ba shi wani a haske da ilimi da hikima da dukkanin ilmomin annabawan kafin shi ya kuma ƙara masa da dukiya ya aike shi ya zuwa baitul muqaddas ya zuwa bani isra'ila yana kiran su zuwa da littafi da hikima ya zuwa da ya kuma ya kiran su zuwa da imani da Allah da manzonsa sai da yawan su su fito kawa sai ka bi su sai ka bi shi da da rubuya ne wanda bai ce ba ba a karo mutum za ku biya na mutum ba yawan su sai dai sai rubuya ne da kafirci yayin da ba su yi imani ba ba su imani da shi ba duk da ayoyin da ya nuna to sai ya kira yawan ubangijinsa da ya yi addu'a a kansu ke sai allah ya maishe su ya shafe su shaidanu domin ya nuna musu ayoyi wannan bai sa kara musu kowai sai ƙara kafin shi ba kudin da an an shafa wannan sosu a yanzu bai ke fasa daga misali kamar a zuwa akan mutum da shafewa kan ce mishi masa shi ne juya halittar mutum zuwa wani an yi motsa ka na amma duk da ta sai maimakon imani sai da dama tunzura suka yi da ƙarar mutunci da kafinci to sai dai ya je baitul muqaddas ya zauna yana kiransu yana kwaɗaitar da su abinda Allah ya alƙawari da wani suke imani suka yi kirki har shekara ta talatin da hudu to har yahudu suka nemi suka biɗe shi suka yi wato suka yi suka kama shi kenan kuma suka yi da'awan cewa sun azabta shi sun sun bizne shi da rai wadansu kuma suka yi da'awan cewa sun kashe shi sun tsire shi kuma Allah ta'ala game da manzo yake cewa sallallahu alaihi wa sallam wa ma kana Allah da ya ta'ala rabu alaihi sallallahu tsara wa inna ma shubbiha lahu wannan ma ne wannan ya Allah ta'ala bai sa musu su tsari a kansa ba an dai kamanta musu wato fi'ilan su kama wani su kuma azabta shi sun walakanta shi sun tsine shi amma ba isa ba to Allah ta'ala bai bai ba su bai ba su bai ba su iko su iya samun kama shi suka azabta shi ba ko kuma suka rasa shi ko kuma ba su iya kashe shi suka tsire shi ba kamar da suka yi shi ne ba Allah ta'ala ya ni muka fika wa ba fi kuka ilayya ko mu tsaka kuka min alladina kafa a wannan wannan ya kashi a fasarwa فلم يقدروا على قتله وسره وسقيسا يجيبوا على فرقش يسوس لأنهم لو قدروا على ذلك كان تقريبا لقومه وتعرفين إيه وأن يا لما يا كده وأن wannan wannan kalma inni mutawaffika wa rakuka ilayya wa muqaddiruka min alladhina kafaru in ya zama aka ce ai kama shi aka yi aka kashe shi aka azabta shi aka kashe to ya zama wani magana ba ya ya kai ba in ni mata wa bin gari mai tsawon kwanan da ruwa to da bi in irin yadda aka aiko na aiko su ko ya kwanan ma'ana ba za su ba su ba ba su ba ba ba su yi ba ba su kashe ba a ke to sai kuma sai ce to za ki rabu a wani rahu ba a da an tawa ba wanda a wannan ruwan ya ce ya ɗauka shi bayan ya ɗauki bayansa ya bal ma'arar da an yi ba'ahu a wuha ilaihi an yi sauri da nuran lahi wa kuɗin ko inda kuka ne shankuna bin amun saba halifa da ruwa alal mummuna ko ba'ala yayin da Allah ta'ala ya so ɗauka shi sai umarce shi da ya bar ajiyar hasken Allah da hikimarsa da ilimin littafinsa a wajen shekaru dan amu asaba da asaba abu da ya zo da lalace da asaba da nasa asaba shi ne abu zaba gas kamar sassauka tsaftace shi ne guda abu shi ne ma'anan gida a gaskiya za a kira samun gida da yawa ma'anan الناس الناس على روتين wannan kuma shi shakur ɗin shi ne suke cewa shi tsaye nan shakur baban sa hamu shi kuma ana masa rakabi da asaba a kusantattar ce yaske tsarkake ne to shi ne halifansa a kan mumini sai haka da ba shi wani abu kamar makaranta baya wanda ya bi kamar mara ba'a mai rubuta wani littafi ya ce to Allah ya masa akwashin rubuta ya ce mun rubuta wannan cikin wannan magana a inda muka kawo wannan biyan ne na tsari to mutum ya la'akari da wannan wannan yana nufin kenan a wannan ruwa ya zo cewa an yi wa kanka da ya a sama wani ruwa kuma ce ma ya ce da ayin yana nan da rasa ɗauke shi an ɗauka shi da ransa kuma yana nan da ransa amma in sha Allah muka zo a cikin suratul nisa a batun wa ma kafaru wa ma sabaru wa la fi shubi halau wa rabu abdullah za mu bayani domin ce ya ya shafi wani a nan ya fi ya fi dacewa da ya da to amma dai ana da ke cewa shi shi ne Allah ta'ala ya kamar da shi daga wani su sun wa maka wa maka Allah wa la kai wa la kai wa kai kada da ya isa da ni mu tofi ko la kai da ya ko ko ko ko ya kada wannan wannan aiki wannan kullu da suka yi Allah ya biya musu da su iya zartar da su cikin karanta baya cewa akwai akwai ruwayan cewa ƙa'in shabi din wato gurga sabon isa a kan wani akwai akwai wani cewa wani ne ya ya sadaukar da kansa a wurin masa akwai kuma ranar cewa a wanda ya kaddare ne da cikin su yawa mun ji cewa a masu ilimi suka zauna su asa ta magana tana iya yiwuwa ya gaya musu cewa wane ne a cikin ku zai sadaukar da rasa ya zama kansa da ne sai wani ya ce ne ya ce to kai ne wani kuma ya ce amma an nuna wani zai wani kan zai farkare ne zai ka ce ko ce ne so goma sha biyu kafin su ba sai wani ya ce ko ni ne sai ce ko a inda kana ji a ranka kai din ne to tana iya ba wannan ne ya sadaukar da nasa din ba shi ne a kashe ba shi wannan da ya farɗare ɗin tun da yake a tarihin su wani suka rubuta a wani da cikin bible sun nuna shi wanda aka kashe ma har ya ce ya yana ce ya allah ya allah bai saka ya shi ya yi karaki wanda ya nuna cewa wannan bai kamata ya zama shi wanda ya barantiya ne ba allah da dauki wanda ya barantiya ne ya ga da sadaukar da nasa shi ba zai yi zai shiru zai kuntu ya ɗauki duk irin hakunan duk abin da zai gaba amma ba zai Allah ya yashe don da shi ne yadda cewa ya kasance a tare da nisa kuma dai wala ala kamar da muke cewa insha Allah wala abin muka zo a tsoron kusa bayanin ya kai tsawo na mutum ya ya al'amarin kawai daga isa zuwa sabai ya kuma ya aka mai da sifarsa a kan wani wanda aka amma ba nan ne da yamma da yamma nan ya wadatar da mu san cewa sun kulla kashe isa allah ta'ala bai yarda ba ya tsamar da shi ne dukkan da su kuma kamar yadda ce ni mata wabi da ma'anar sai ni mai ɗaukar ba ni ba lalai zama ya fi ila da ɗaukar ba nan nasa kowane lokaci ma ka ɗaukar ba nan isa allah ne mata wabi na ko in isa ya dawo kamar yadda ya zo a hadisi zai dawo zai yi aure zai haihu kuma zai mutu mutu a ɗaya kuma za a bizne shi kusa da kabarin maza a Kuka gana na wannan lokacin mutuwa bi ka bayana nan ba? Wani suna kokarin su kuma cewa wannan tarihi ne ne wani ana sai da aka fi kiran su na aka shi. To, sannan cikon magana domin wannan ba manta ba wannan nasarar najiran ne suka zo wasu akwai abotar ƙasa sunanta najiran yanzu ba ta amma a wancan lokacin lokacin annabi yana madina akwai wata ƙasa sunanta najiran a cikin jihar kuma su mutanen najiran ɗin masihiyawa ne ita najeriya tana ma kudu da amma kawai kudu da madina ko kudu ma da da tana tsakanin maka da kasar yawa a gefe da su mutanen najeriya su suka tafi su kuma na gaskiyawa ne ana suna suna tare da suna suna da addini a gaskiya suka je suka je cikinsu akwai shi malamansu da dattawansu da shugabansu da ma'aikatan na addini su sanadiyar tsohon wannan mutum ma wannan so da zai mukaddima ne a aka zo kwamfani to sannan suka tattauna da annan da suka za mu karanta yadda tattauna da ya sauce sai Allah ta rage inna masala Isa inda Allah ya kama sala Adam misalin Isa a wajen Allah ثاني آدم خلقه من تراب ثم قال له كن ya halicce shi daga turɓaya ya ce mashi kasance sai ya kasance kuma yin ne so ya kasance alhamdulillah duka falata ko minar wannan shi ne gaskiya daga wajen kudi kar ka kasance cikin masu kokar gudan gare da wannan al'amari a gari a cikin tafsirin alibin ibrahim tasirin da aka ce tasirin ku ya kawo ruwa da isnadinsa daga ibn sannan daga abi abdullah alaihi salam yace kasaran da jira yayin da suka aiko rubutu so jama'a su waktu gungun mutane wanda suka zo ziyara jakadu ke a hausa zai yi ya yan bbc suna cewa wutawa amma sun canza kalma ne tawaga a hausa yana nufin rage jiki ana aka sansanin na gudun hijira to shi ne shi ne tawaga a hausa amma yanzu sun ce delegation shi ne tawaga wato wasu wasu wakilai na nasarar najira suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa a cikinsu akwai shugabansu ahtam da kuma aƙin da sai kaga suna da nau'in shugabanni daban-daban akwai akwai kila shugaba na siyasa akwai shugaban addini akwai kuma kila babban mai bada shawara suka suka zo lokacin sallar su ta zo sai suka shiga suka buga na kufu yaro suka buga gwarce suka buga gwarcen su kararrawa suka yi sallah sai a sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ya rasulullah wannan a masallacin ka sai manzo Allah ce ka hu ya da su wato ma'ana sun yi sallar su a masallacin annabi har da buga kararrawa su kuma manzo Allah ce ya da su da suka gama suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka ce da shi za ma ta kuna kana kiran mai zuwa ga ne قال من قال صلى الله عليه وسلم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد مخلوق يأكل ويشرب ويحدث ina kiran ku ne zuwa ku imani da cewa babu ubangiji sai Allah ni kuma manzo sai kuma Isa bawa ne halittacce wato abin halitta yana ci yana sha kuma yana hadisi ko za a ce alƙur'ani kana ya kula da ta'am kinaya ne ga abin abin da ba a faɗa ba in aka ce mutum yana cin abinci yana sha abin sha to ai an san aka ce aka sha kafin kwana uku ya cika bayan ci da sha ana wani abu a sai an faɗa ba kai ma ka sani mutum ya ce sha zai wana ya sake ci ya sake sha dole in mutum yana ce sha dole yana ya samu wa akwai abin da yake ci akwai da yake fita akwai abin da yake sha akwai abin da yake dole da yake ma'ana wannan wannan kuma ajizanci ne Allah ta'ala ya samu dan Allah wannan ajizanci ne kuma ma wani wani abu da al'amarin na ɗan adam shi ne shi na sama ainihin abin da yake fita ɗin ba sai na an sa al'ada ne ne ba ya son ma a gan shi a inda ba a sa a jira ba ko ma a san yana yi saboda ainihin yana fito da wasu abubuwa to wannan kuma kaga shi ma gidan ɗan nuna ajizanci ne ga ɗan adam domin ga wata halitta ta kan gina ta yi a kai shi da Allah ya ga dama da sai na mutum ya zama haka don an ce aljanna yanzu suka ce kunci ana ana ce ana sha wasu sabon isa sun tambaye shi a gari suka ce yanzu ana ce ana sha aljanna sai ce kwarar suka ce to ai za a yi kaza da kaza ke sai ce a aljanna ba a wannan kaza da kaza saboda nan irin abincin da ake ci shi ne amma a can zai zai zai jiki ne iska ya daga shi kamar da kuma kuma kuma tabbai suka ce ko kuma aljannan da iri ɗaya ne aka ce a da gwamnati wasu na wasu sun ko wasu sun ce haka ne ne wasu za su za su jawo shi ke za su jawo shi wasu sai ya ba su misali ya ce musu kamar yanzu za a ɗauka ma mutane biyu da yara da mu biyu ne yara da mu akwai da tambayin shi yaro ma aka fita musu kayan manya daga amma an an yi izini da shi baka gama an maka jiki sai ka ji an tafiye gyara in yi maka daidai in yi maka in yi maka yawa yaya ko takalmi in yi maka yawa yaya talakawa kowa da ke kowa da matsayinsa shi shi babba ba shi babban matsayin babban za a ba shi karami kuma ba zai ga matsayin wannan babban ya yi daidai shi to shi ke nan dai wato kun ga abinda manzara sallallahu alaihi wa sallam ke cewa ku imani da ni ku imani da Allah ubangiji ɗaya ne ni ba wani ba shi bane kuma manzansa ne kuma isa bawan Allah ne wanda Allah ya halitta yana ci yana sha yana hadasi ci da sha da hadasi kowa kaga ba su kare ba yanzu ajizanci ajizanci ne ci da sha kaga bukata ne Allah kuma ba mutaji ne ba ya da bukata sannan kuma fitar da shi abin da aka ci da sha ɗin shi kuma gazawa ne kuma Allah kuma ajiz ne Allah ba mawakaci ba ne ba kuma ajiz ne ko ba suka ne na ma'a wa'annan suka ma'alokai ne wanda Allah ya ma'alata ba su kai shi Allah ne ba da zai ci musu to sai suka ce da shi su nazara da suka ce ba man abu in ka ce isa haka ne waye ba ba waye ba ba isa ne waye ba ba فنظر فنظر فنظر الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلكم ما تقولون في ادم اكان عبد المخلوق ان ياكل ويشرب ويبلغ وينقو في آية سوكا فلا بيان سي ادم shi da cewa na yi makarta misalin adam misalin isa kamar adam ka ce da su ya kai muhammad ne sallallahu alaihi ce da su to mai me za ku ce dangane da Allah shi ma bawa ne halittacce maruki yana kuma ci yana sha yana hadasi yana ma'aure sai annabi ya tambaye su ba kalu na suka ce ya kai sai ya ce sai annabi ya ce da su kamar abu waye ba ba kalu wa mu'mintu sai suka yi suka da bauta sai ka shigo ba ba a kaga idan idan an ce isa wa ayi babansa aka ce to ayi Allah ne tunda ba yi to kuma adam kowa ya babansa kaga ni ma Allah ke ko ba ka bane sai mu je zuwa da bai da bai daga wayar da duk ya duk ya Allah ke to ba yi kowa ba yi babansa to kaga sai a ce kudin sun kale to daban-daban da suka zo kamar jiya mun kan cewa ana tambayar su ana tambayan amirin mummini da ce su ya mi wani ya tafi ya mi ne wani ne ko ko shine ne wanda su ba su zauna a mahaifawa sai ga masu da kaji su su su halitta ne masu motsi da rai amma kuma su zauna mahaifawa ciki har da rakon ismail da ma na kasu sare a zama haka muna iya cewa abin abin da ya saba ma hankali dutse ya ne ya ne duk da sun ce a dutse ne domin dutse ne fare kawar in tana da mahaifa dutse ka san ko dutse ba haihuwa ba kare ko in ne in dutse ma zai haihuwa mai zai haifa da ba dutse da wani to kage to sun ce to sun ce musu ko waye baban arab sai suka shi ko ko gitu suka shi na ba to ai ba su ke cewa ko suka ce tun da adam ya yi sun sun ce wa yi ubar isa sai aka ce wa yi ubar adam sai allah ya saukar da wannan inna matsalar isa inda lai ka matsalar adam misalin isa a wajen allah kamar adam halƙahu min turabin shi adam allah ya halice daga turbaya wa kala ko kun bai to magana ta gaba a tafsirin alifin ibrahim ba ku kawo nan ba amma dai shi ne karatun gaba inda inda ce ba man ajaka a nan a wannan a wannan ruwaya ɗin ya kawo shi in kuma na karanta mana zan yi gaba amma zan dawo baya inda za mu gaba a wajen hadi na karatun ke don a aya ta gaba ta ce ba man ajaka ilimin ba da ajaka kamar da ilmi ko ta'ala wannan ayar ma ala ayar zuwa bana ta Allah na ta zai ala kalu sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ce da su to bi bi min mubahala da zarza mu ga ma'anar mubahala ana ce ibtihali wasu na cewa ma'anar sa shi ne tsananta addu'a an ce shi tsananta addu'a shi ne irtina tsananta addu'a ko kuma ana cewa ainihin addu'a in ta zo ga ga tsanani da la'anta ita ake cewa ta irtina kuma asalin kalmar ke wannan na ce ko za mu gaba da barin hadisin ne ke karanta ya kawo magana ba shi wasu ba da wani ana iya barin wannan sai da na mun da mun je wajen mawaya da sai da wannan أولا في تفسير العياشي شمال مغربان وحرم غني ذا ذا ذا ذا موضوع قريش إن شاء الله وانا من خلال أنا لقني ذا بطن عيسى عليه السلام halittar Allah ma'ana Allah ya halicce shi mahaluki Allah ne ya halicce shi kuma shi bawan Allah ne wani ce bayan inda za a rabu ya wara kuma babu Allah shi ne wani zina wani zina ko ko bauta masa shi ma yana bauta Allah a gabawa ne su ko suna cewa ne shi ubangiji ne ko dan ubangiji ko da shi ubangiji an kawo an an gwara uku uku a ɗaya sai magana ta gaba wanda shi ne ke wanda in na ci gaba da tukarar nuna kowane rayuwar zai zama ma'anar wannan da ke karanta alhaku kada kuka fara ta kuma nan munkarin shi kuma da sanin za mu ga irin wayannan na da yawa a cikin alƙur'ani wanda wadansu suna ganin da kidabi ne ga annabi sai su fiye da rabiri ya gari ya zuwa ga shi na kidabi ya zuwa ga annabi amma ana nufin masu hankali kai da kuke shi kokarto dangane da al'amarin isa ko ka ji gaskiya da gobe kar ka zama cikin masu gobe a nan su amma ba yana nufin shi annabi ne ake ce masa kar ka zama kana kokarto mun shi adam yana kokarin lura gani da amalin isa zuwa suke kokarin lura gani da amalin isa akwai masu kokarin lura gani da shi shi mai yin matsayinsa shi halittar allah ne bawan allah ne annabin allah wanda allah ya aiko da sako zuwa ga wani isra'il ko ko wani abu ne da ya yi musharaka da ubangiji a ubangiji a kadarsa ko shi ɗaya ko kaga masu masu masu shakku ke to ga gaskiya da gojin gojin kar ka kasance cikin masu shakku ذلك نتلو عليكم من الآيات والذكر الحكيم wannan muna karanta maka na ayoyi da ambato na hikima sannan kuma inda masara isa inda za ka masara misalin isa wajen allah kamar adam har ko mun kura da kuma karuwa da kuma ya ce shi da kuma ya ce kasance kasance alhaku na rabu da kamar da kuma na rabu wannan shi ne gaskiya ba wanda wajen ubangiji wanda wani sauka mata da gani da alamun kar ka zama cikin masu kokon na mai shirin ya cewa ko ma'alar ake shukar da biyu sallallahu alaihi wa sallam mustahili ne a ce mazala ya sha ba ai ma'anar annabi ba بما اخبر الله يعني الا يبقى الابد الا يبقى ان الابد يسمعنا شكوى شيء اكثر من شكوى ولكن التكليف يقوم الجميع حتى المعصومين ما التكليف هنا حاجه قوه هذا المعصوم يسوى ذلك انا يسعى الجبر من من يجي مثلا النهي عن الخمر يشمل من يستقبله بذنبه تماما كما يشمل من يستأصله aka ce ka a sha giya a sabu idan aya ta sauka sai kan ku sha giya to ya haɗa da kowa da kowa da wanda yake ganin shan giya mu kuma abu ne da wanda yake ganin shan giya abu ne kyakkyawa amma a hani ba an haɗa kowa da kowa ba wannan yana nuna wa cewa wato idan idan ana magana ana iya magana da kowa da kowa amma ana fuskantar da shi zuwa da wani ma'ana kai mai shakku kar ka zama cikin shakku amma aka samu gama da wannan aya ni irin wannan yana da yawa za mu ci gaba mun cewa cewa alƙur'ani da yawa da sun da sun karanta sai ka fara zuwa suna kokarin su marka yaran su da kisin haƙƙin annabi ce ku kare fa in ta kunta min shay'in ku kare amma nazarna alaikum fasalil ladina yaqrabuna kare da sai kun masu irin wannan kalmanin wani su ce ko kuma annabi ya shaka kenan to da ya ce wa ina a iya kuka al'amura ƙauye ga da duniya yana yana ya kuma nan ko shi na kan fata kuma nan da ya ce ta aular yana zamanin da ba hala shi ma ta ka sa su a matsayin guda saboda matsayin wariya adalci yana bukatar da da sanin ci Allah ba ka karo adalci yana bukatar kana da magana magana da mutum mai hankali karka ɗora kanka birbishinsa ka sa kai da shi ku zama daidai ka ce to mu mu zo mu sa hankali mu duba me ya gaskiya cikin ba amma kai ka san gaskiya ne ko kana son amma sai ka ce kai da shi ku zo ku bincika to kaza ba yi kaza to kaza ba yi kaza to ne ne gaskiya amma duk da ku ce ka ga gaskiya ka gana ba ta yi ma ba zai so a yi to ba ka masu kalmacin su ko zo mu bincika mu duba mu gani wannan ba an ce kaza ba kaza da ba ka kaza ko ta yi ko ka a matsayin kuwa ne aka yi kayan ƙa'idar to kamar hajjaka fi min ba da ma ja a kaminar ilmi ko kuri ta'alau na tuwa'ana ana wa'ana abu mana sa'ana wani sa'abu wa amfusa na wa amfusa kuma ثم نرتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين wanda bi ya jayayya da kai fihi a cikin al'amarin shi al'amarin wani isa a isa wannan ta ce kafin ji ma'amma isa isa maharuki halittar allah manzan allah wanda kafin ji matsayinsa wanda ya shi ya ja da kai akan isa ya ce a isa ba haka ba ne isa kaza kaza ya to ka ce da su ku zo a aka ku zo nan abu na ana mu kira ƴaƴan kira ƴaƴan ƴaƴan da ƴaƴan kuwa ku kuwa ku kira ƴaƴan ku da matan mu ku kira matan ku da matan ku kuwa ku kira matan ku da mu kanmu mu ku zo da kanmu kenan da kuma wa an kusa kuma ku zo da ba sun mana da ke sannan mai intihari shi ke intihari na ana ce musu tsananta addu'a da sabu da ruwa za mu tabbatar da me ma'ana intihari yana cewa asalin kalmar intihari a lura yana nufin ya ce asalin sa daga bukula ko bahala da bizdan wa rafi ka ce bukula ko bahala ai asalin kan mace da ma'anar ta kuma a lugar Allah in wata ke asali wata gaba kan yana asalin ta kaza kuma a da ta amfani a wani gura wani fita ibta ali a wuku na nuna tsananta addu'a don za ka ga akwai cikin addu'o'i masu rai kuma addu'o'i muna da ta cikin imam zai nuna abin na ko da ake ce musu ibta ali wanda suke shi ne mutumin irin wanda zai tsananta addu'a zuciyarsa ta bi addu'a sosai da gaske yake har ma na cewa in imtihani ba yiwuwa sai da hawaye imtihani sai hada da kana kuka sosai ruku da zuwa da wani yau to shi da gaske ka ke kana biyan biyan bukata to shi ne aka ce mashi imtihani to ya ce to amma asalin takalmin sunan ma'anar da kuma asalin asalin kalmar wa asalin a tarku ma'anarsa a tarku barin shine shine bahala ko ruwa ma'anar sa hatau min qawlihim bahaltun naka idza taraktaha ila sirar yace bahaltun naka na kyale kabuwa amma ma'ana na kyale ta na sake ta ba ba da tsara da mabata na babu sirar sirar kuma wani kamar mai ake cika kunkumi ne aka sa a hantsan kawuwa ana son jaririn kada kada su ta kusa da mu aka sa ba ba ita ba don kada kada zaba da ciyawa ko to aka kuma sa a kansa wani sai a tuka shi a sa hanta in ba a san a tsofi a tsofi wani ana son wani ya karu a ba a san kuma jarirai su su tsofa sai a sa masu sirar don aka ce da sirar ana iya jarirai na iya shafi to sai in ka sai ka ce bahaltun naka asalin kalma ne bahaltun naka ma'ana na suke ta babu takunkun ba takunkun ba ki ba takunkun hansa to shi ne sirra to na na na na shi ne ma'anin suna cewa bahar haka to sai kuma kalmar ne da kullum sai aka ce bahar bukla sai ya zama an amfani da wani mana a wajen la'an ko da kullum da yake kalmar ka canza ma'ana an ce muka zama cewa intihali shi ne tsananta alba tsananta alba kuma a wannan maganar da kai a ne a abin da ya zo a ne addu'a da gaske muke yi to da gaske muke muna sa Allah ya amsa wa ko ku ce ku zo da ku kira ƴaƴanmu da ƴaƴan da matanmu da matan da mu kanmu da ku kanmu sannan mu tsananta Allah wato mu yi da gaske bin aiki har mu amu har mu yi kuka na da bukata Allah ne a wannan bukata to wani wace addu'a za mu yi bannan bannan Allah a nan tsare layi a da kalmi a sanya tsinuwar Allah a kan masu karya tsakanin muru a da za mu tsananta a ɗan sai mu ce to Allah ka tsine yau da mai karya cikin mun ce isa halittar Allah ne bawan Allah ne manzan Allah ne ya zo da gaskiya daga wajen Allah ya zo a jama'a bari ya kira ne su ya zuwa ga gaskiya suka karyata shi har Allah ta'ala suka yi kashe shi Allah ya ɗaukaka shi yadda ya tsana da shi da wani ko kuma ka ce a ubangiji ne ko ɗan ubangiji ko su uku suka taru suka ubangiji suka zo kuma ubangiji ya sadaukar da shi aka kashe shi ya kwana uku ya tashi ya kasa sun ce ba da kuma ba sai da kuma na su mun ce da juma a aka kashe shi ya tashi da da kuma ba ma to shi ke kuma menene ne ya ce wa gana mu ba shi din gana to wannan abin da muka faɗa duka za mu zama daidai in ɗaya gaskiya ne ɗaya ba gaskiya ba ne ko to tambaya Allah ya san wanda yake daidai ba san wane ne mai kare a cikin Allah ya sani waye mai gaske a cikin Allah ya sani to yanzu ku zo mu haɗu mu tsananta addu'a mu ce Allah tsine mu makareci a cikin ai mun zama da tsino ko nisan da Allah rahama ke Allah ya saukar masa da azaba ya baje shi a nan ke nan kafin ma ya shigo ta yi ko a nan tsino nisan da Allah rahama ne sai aka bayani aka yi bayani an ruwaito cewa yayin da aka kira su ya zuwa mabahala sai suka ce za mu hata hata na ko za mu za mu tattauna za mu ga za mu gani aka kira zuwa mabahala suka ce shi ke a ba a ba mu lokaci mu shawara yayin da suka koma gefe guda shi aƙin ɗinsu shi ne kamar wanda muke a cikin shugaban nasu akwai aƙin yau aƙin ɗin shi ne ban san kalmomin yadda suke yanzu da suke kira su da bayan su mukami ne na na addini akwai aƙin akwai sai mai yau aƙin ɗin shi ne shugaban addini sai kuma shi ne kine shugaban siyasa to sai shi akir din wanda yake shi ne kamar shugaban addini suka ce ma akir din kuma wata da za a yi shi ne ma kusur ra'ayi su wato suna ganin shi ne marji ba za su koma gare shi in shi ana addini ne aka koma shi ne in ya karfi magana da cewa shi shi magana sai ce ne sai ce sai suka ce shi mata ne kake gani dangane da wani فقال والله لئن لقد عرفت النبوة قلت له لا كن سأل عن نفسي عن نفسي صحيح بس عن نفسي وقصة شيء أنا ولقد جاءكم بالقصد في أمر صاحبه وما يدعوك لما كان ربي لأنا أمر صاحبه وأي صاحبه كيسا يعني هو كان أسرني من كان كيسا فكما قلت له يا شمتي كما عدد ممكن شيء دواء ومن دواء ومعدد Rabiru Bani Eke ya ce wallahi ma ba hala ƙaunin nabiyan illa haram ya ce wallahi mutane ba su taɓa mu ba hala da annabi ba ce sun haram an halaka su fa in abaitu illa irbidinuhu fa wahabi ko rajula wa sawa ya ce in dai kun ƙi kuna son sai kun ci gaba da yin addini ku tsaya ga addini to riban kwana da wannan mutum kawai sabu ana yanzu ko dai ku shiga addinin sa ko kuma kuna son ku ci gaba da addinin ku ko a zuwa sauka daɗi a zauna da ba ka ga tabe ba a sasar ta ba kawai in dai kuna son ku ci gaba da addinin ku ba wato rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kalgala muktaminan الحسن الحسن الحسن الحسين عليه السلام اخذا بيد الحسين بيد الحسن sai sai sai da suka zo waye gari suka zo wajen annabi sai suka samu ya waye gari ya ya dauko kusai hannunsa ya rike hannun hasan wa fatima tun tamshi kalbo fatima tana biye da shi wa aliyu alfa al kuma na biye da shi wa huwa yaqulu in shi kuma annabi yana cewa da su idza ana da autu fa anni in kuji na yi addu'a ko kuma ku ce a fa qala usku shi usku to kun ga suna da usku da akir a cikin makaman shi ya yi ban san ko usku din ya fi daraja ba ko kuma akir domin yana akir shi ne ma abuci ra'ayi kila shi ne mai gwamnati mai bayar shawara shi ko shi shi fi shekaru amma da ala usku din ya fi matsayi a addinance sai kuma ta yi wuce shugaban siyasa shi ne kamar to akwai usku akwai aƙin akwai sayi an abin da shugabannin su to sai shi usku din wanda shi ne shugaban addini sai ce da su ya ba asirin nasara in yi la'ara wujuhan lau sa'alullah an yi zira jabalan min makani da asara ya ce ya ku jama'ar nasara na ga fuskoki da in suka roƙi allah ya gotar da dutse da busar da shi zai busar shi wato in jabar kamar wato tsauni da dutse in za su ce ya tashi daga nan ya koma kamar ko za su ce ya tashi daga nan ya koma sham ko iraq to da zai zai tashi ya fito da sai ce fala ku ba ki ruwa da wuri kar ku yadda ku ba hala ba hala ba azban wajen rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yace sai suka saukar da kai zuwa da kuma Allah wa badal jizya suka ba da kai da ba su ba da jizya zauna da kai Allah su zauna ƙarƙashin gwamnatinsa hukumarsa zama cikin al'ummarsa amma suna addininsu suna addininsu na nasaranci su ba musulmi bane amma suna tare da ke a ƙasa guda a zauna lafiya kowa ya ne amma su za su biya jizya ya ce albai kullatin amra wa tsarafi na birkin min hadin ci bai abin abin da su bayar duk shekara kulla dubu biyu jajaye ya ko su irin kayan ado da ake kuma da haɓa a wani lokaci da wani ke nuna ko wani sakwai ne da ce kamar ce jaja da ke nuna guda biyu da kuma sulaka kirin soke rigar ƙarfe da guda guda talatin na ƙarfe fakar nabi sallallahu alaihi wa zala sallallahu alaihi wa ya ce wanda bi nafsi bai lauta ba a da musu ko kiradatan muhannazi da a ce sun yi yadda sun yi mubahalar nan da an shafe su birori da alalu an karɓi za a juya da halittar su koma birori da kusurai والظلم عليهم وادي أما تقوم عينهم an zuba musu wani ya cika musu da wuka wato bayan kasan duk halittar da aka shafe zuwa wani halitta aka juya da halittar su ma'ana ba ba su rayuwa ya ka zama tsananin kwana uku in aka shafe mutum ya kowa biyu to ba kuma zai dawo mai zama zai wannan birorin da muke gani ba jikokin yahudawa da aka shafe ba su wa'ancan yahudawa da aka shafe ba su hayayyafa ba an sha an alata su bayan kwana uku tsanani kwana uku ya wani cikin da sai a cika musu gwani da wuta kuma a hal alƙora su wadda su tasar da lafa na jirana kuma da allah ya shaƙa na jirana ƙasar na jirana shi ke ce da sai da gani wa ahalu da kundu da ahalu da kundu mutanen na jirana hatta ɗaira ala shajar har ba a da jiran ba za a ba komai a na jiran ba har tsuntsu a kan itace sai a halar wannan matsala har da zama sai ce da suke da sun yi mubahala su ne da abin shi su bironi da arabu kuma suna kan hanya za a cika musu wani da wuta da kuma kuma kasar su za a za a shafa kasar a kashe kowa har su su inda suke da sun mubahala kaza da wata qur'ana qur'ana ma wannan kuwa masu rojo wa huwa dalilin azab al-wajh wannan kuma dalili ne a azab al ni ce Allah zan karanto su daga cikin ma'anonin bayoyi adana amal to kuma wannan wani ayin mubahala ba kawai bayan ta gaya mana batun isan mubahala a sa'a ta nuna mana daraja a harin aiwa tun da yake ainihin da aka ce تعالوا ندعو أبنائنا كتير وضوء كلا أعلم da ‘ya'yanmu da matanmu da matanmu da kukanmu da kukanmu to sai manzo Allah bai zo da kowa ba sai hasalin ya rike husaini a hannunsa aiki a yana da ƙarshe a ya kama hannun hasan hasan na takawa tun da ya gina musu shi hasan yana takawa da kafarsa shi yana da ƙarshe sai kuma yana runguma a cikinsa fatima tana biye sai a yi da to me ma'anan abana ana ke zo da 'ya'yan su a 'ya'yan hasan da musu to nisa ana fa fatima ita kadai an fusa na ba mu da kanmu ba zuwa ne ne mu kanmu a tunasin alkur'ani an ce ma ali nafsin da ne da nasin alkur'ani in ka jawo shi karka karanta wannan nafsin nabi mu da kanmu sai ga shi a tare da to ka gani shige irin wannan akwai a da na fara karanto hadisin baya da ce ni ci gaba da hadisi da cikin tasirin kunni zan kawo wannan abu da zan kama da wannan hadisi inda ya ce wa man haja ka fi ni min ba'da ma ja aka min da in hayya zuwa wannan Allah na tallahi alaihi ya ce sai ya ce da sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce nan ya rubuta ce Allah rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa bahiruni fa in kuntu sadiqan أنزلت اللعنة عليكم وإن كنت كاذبا أنزلت أنزلت علي yace ko kuma mu ba halale idan na zama mai gaskiya la'ana za ta sauka ko in kuma na zama mai ƙarya la'ana ta sauka ko wannan fa qalu an sabta an sabta ta'ala li qaidatiha kaga wannan wannan insafi ke ne ma'ana mun sha kan karo da wannan karo na kuma sha yin bayani an ke to asalin ta daga nisbi din ne nisbi na sha yin bayani ne in an ba wata cewa nisbi insafi yana nufin adalci amma asalin sa daga nisbi kalmar nisbi na rabi wato kamar idan an raba ɗaya bai fi ɗaya ba to in za ka yi insafi ga mutum ka za ka aje kanka da shi a matsayin guda in ka aje kanka da bishin shi ba kai masa insafi ba to ko kuma za Allah ya aje shi da su a matsayin guda ni da ku na yi da'awa kun yi da'awa ɗayan mu yana da gaskiya ɗayan mu makarici wane ne mai ƙarya wane ne mai gaskiya Allah ya sani to yanzu mu zo mu riƙe shi ya tsine mu mai ƙarya in yana da gaskiya ku ne tsinon zai tabbata in kuma na yi ƙarya a kai da su bismillah suka ce lalle ka yi adalci wanda ka yi zafi ba ka ga bai da ya ce ku tambu ne tsirinu a ga gaba mu da to sai aka ce to yanzu sai suka ce lalle a sam wannan kayi ne to sai suka yi shi ne suka ce to ai ba hala da suka koma masaukinsu ana jiran lokacin ba hala هذا وأصعب السيد والحاكم والأعتق shugabannin su da shi suke din da aikin din da hatar din suka ce in ba halna bi qaumihi in ba halana bi qaumihi ba halna ku fa inna hu laysa bi haka sun karanta a tauraki yace suka ce in yi mana uba ana da mutanensa domin ba annabi ba wa in ba halana bi ahli baitihi khasatan fa za nu bahiru in koyi mana mubahala da iyalan gidansa to kuma mishi mubahala fa inna hu la yaqumu ala ahli baiti illa huwa salih ba zai tsaya a iyalan gidansa kaɗai ba sai shi mai gaskiya ne to bazan ma asbahu ja'u ila rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ma'ahu amirul mu'minin wa fatima wa hasan wa rasul sallallahu alaihi wa tsakanin nasara nasara man haƙulai su fito da su wannan da ya zo da su zuwa ne suna kuma baki da dauku inna hada ibn amri yawsi wa hajmu ali ibn abi talib su kun ga wannan yake ta to shine dan amin sa shine kuma wasiyin sa kuma shine surukin sa shine mijin sa wani ba ba hada ne ibn abi talib kuma tabbatar ita ce da ya sabata وهذا ابناء الحسن وانهم من اعيان سيدنا حسن ففرقوا تذكر بالكتاب خافوا وفرقوا يعني اي خافوا وقصدوا وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعطيك رضاقنا لنا القران yanzu ne mai jirgin ya har sai ka yadda yi ma a yaƙi na kuma ba فساله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية والصلاة ثم قال يسوع يسوع قال لا صبي الجزية صبي wannan karshen abin da yake cikin tafsirin haji na fara kawo da sun san cikin karshen shi ba a dai a tafsirin ummi kai a tafsirin ayashi shi ke irin wannan wanda ko ga wannan ake ba sai suke sai suke so shi a wurin waya da na gani ne an tsawon gaske dangane da al'amarin sai dai na ganin gaske magana ba zan iya karanto mana sai dai in ce mai bukatar karantawa ya je ma ya karanta shekul mubin a cikin ihtisas cikin ihtisas magana na da tsauni ya kawo doguwar magana ya kawo shafi mai dari da goma sha biyu kamar a dunkule abin da yake faɗin cewa lokacin da cikin irin wannan akwai ɗan ɓangaren kaɗan da daga ne a cikin a cikin wannan ne su ibn sha amma ba kai ba kamar na ilki sa su ba ilki sa da ƙarin bayani ya nuna cewa lokacin da shi shugaban su na addini ɗin yana zaune yana kan dabbarsa yana jira ana jira kan nabi fito farkon zuwa su sai da manzo Allah ya fito farkon zuwa su sai shi ibn da ke dafa masa fito sai ya faɗi wata magana mara daɗi ce kamar zaɓi ya yi da manzo Allah ya ce ya masa kyau ya ce ka gama shi ya ce ta asar rajin a gaishe to sai shi shugaban ɗan sai zuwa ce kai kai ne kai kai kai ne ne ka kai cancan zuwa ya ce ko da gani wannan annabi ya ce annabi da aka faɗa mana a cikin alƙawara ya ce shi ne sai ce to shi mai dafa hutu ne kaga ya yi wata magana yana ganin kamar ya burge mai gidansa sai ji mai gidansa ya ce masa aya ne sai ya ce masa to mai zai sa ba za mu imani da shi ya kaɗa sai ce saboda wannan mukamin da ruwa su da a sai kisan da ruwa cikin da yin sham ya nuna shi wannan da wannan mugunyan magana a shi ya musu ba amma shi shugaban addini ya ci gaba to to shi cikin abin da yake ga masa yake ce masa ya ce ya tsari ya ce ya ce kai ne ne ta asasa ya zaka ce wannan annabin da zaka ce mashi ta asasa annabi ne in ji shi wannan ayi ya ce kai ne ka halarta ce ya zaka ce ya zaka ya zaka ka wannan magana da gare da nabi ne sai ya ce kai na ka san wannan da aka yi kasance ce a wanda ke nufin linjiran da ke hannun su ba shi ne linjiran da ke hannun mutane yanzu sai yana cewa da shi amma ta ɗau minar mafaɗi da rabi minar wahayi irin basi har suna da waɗansu miftahun rabi mabuɗi na hudu ɗaya a cikin littafin asuwa da ke shi mabuɗai ga mabuɗi na hudu a wahayin da aka yi ma almasihu an ce masa kul libani isra'ila ma aji gabu ta taɗayyibo da bilɗini da taɗayyibo da yi duniya inda ahliha wa ahlukum wa ajwa'ukum inni katibatul mayt kace da bani isra'ila mene ya ji hancin ba ku kuma kananan jahilai kuna yin san turare domin ku yi kanshi da shi a duniya a wajen mutane a wajen sauran mutane da iyalan alhali kun fi mushe doyi a wuri ya bani isra'ila aminu bi rasuli النبي الأمي الذي يكون في آخر الزمان يقول الإسرائيل في إيماني لأنبينا الأمي ممكن تبقى أقول آية ممكن معنى أمي yana nufin shi ba ba mai karanta injila ko a tawa ba ya fi da cin al'ummar da ba ba a harin kita da ma'ana domin su sun ma'ana ba da suke zuwa musu duk cikin da jama'a bani isra'ila ba umiye bane a cikin jama'a bani isra'ila ake samu har da isa shi ba ba ni ba in cikin da bani bani isra'ila wanda ke nuna shi wannan annabi ba zai ba isra'ila ba zai ba da nasare ba ba zai ba zama ba yau an bai ka ya ce ku imani da wannan annabi ne allah ne ya kuma aka da zama wanda zai zama ƙarshen zamani sahibul wajhir aqama mai fuska kamar wata hasken hasken fuska kamar wata ma'ana fuska mai haske والجمل الأحمر من جاكي جا المشرب من نور من يدك تكاد هسكي بالجناب حسن من كيكاون حديثة والثياب الخشن لما يتوقع بعمل تبع من كوشي بعمل بعمل سامي على رمضان عشان يتوقع من يتوقع سسوق أكار ما سنتوا هذا سكان سات بسكان سات تبع نعرفها يبقى ashin mai ma'ana mai kaushi ba mai ba mai ba mai tsada bai zamu ce indi sayyidul madi shine shugaban wanda suka wuce madi ne inda wa akramul baqina alayya shine kuma mafificin wanda za su baya gare ni almustanna bi sunnati shine mai bin sunnata wasa'ir fi dar fi darajati mai kaiwa da kuma a cikin darajoji na wani mujahidu biyadi biyadi din mushrik biyadi mushriki min ajali ne kuma ya kan mushrikai a saboda ni فبشر به بني إسرائيل ومر بني إسرائيل أن يؤذروه وأن ينصروه كما كما أن بني إسرائيل على بشر بورنا أن هم كشيء بس سو جرم ماشي هم ستدركش قال عيسى عيسى قدوس قدوس من هذا الأب الصالح الذي قد أحبه قلبي ولم تره ولم تره عيني يجي عيسى يجي kudusun kudusun ana tsarki tsarki ya tabbata da wannan wannan bawa na gari wanda ni su zuciya ta ake son sa ido na da shi huwa minka wa anta min huwa wa huwa sihruka ala ummi qalilul awladi kathirul azwaji yaskunu makka cikin rufe da wasu muna tauran ke karanta ne jira ke karanta kamar yadda take a lokacin amma na san wannan ayon tun da na riga da an cice yanzu an yi ma yanzu ran yanzu ba su bari sai dai gara a rasa na asalin wata rana in sahibul asirwar zamani ya zai zama ruwan sa da sosai din yana nan insha Allah suke ne wannan wannan wannan kamar da nake cewa ainihin wannan ya kawo shafukukan lijira da yawan gaske amma kila mai mai bukata ya duba ihtisas na shekul mutum zai gani a wajen ne shafi ko dari da goma sha ɗaya insha amma ne su dukkan bari karanto muku abu da kora da kaba da larabci ba ya ce shi wannan annabi Allah yana ga mu Isa huwa min ka wa anta min wannan kuma ta ga kamar yana ga yana ga mu Isa kai da shi da shi da gare ku kai da gare shi kuma ya ce shi su mutum ka ne a kuma haifiyar ya karba sabarwa cewa ita na zai zata zama matan masu ala a ta sannan kuma kalilul audar to shi na ce ba zan ce muku da alaji mai karancin ƴaƴa abu bai da ƴaƴa da yawa kuma mai yana da mata da yawa amma ƴaƴansa kaɗan ne zai zauna a makka a wani mawuɗin da ibrahimu da jininsa suka assasa wuri mai albarka idan na bacci dan abin idan na bacci zuciyarsa baya bacci wannan sifar yana cin kyauta amma baya karɓar tsara yana da tar a kusa da wannan akwai akwai akwai shabiru yake mishi shabiru zamzama shabiru zamzama a wajen shamsu yana da ainihin yana da tafki wanda yake tun daga gefen zamzam har ya zuwa mafaɗa rana inda tana ya ga tafkin misalar ina ganin zan daina karanta maku yanzu ba zan ce muku ku je ku karanta saboda tafsirin muke karfa a ce mun koma wani karatu ne amma da fa'idodi da yawa su gaskiyar magana wanda yake yana nufin sifofin annabi din nan sananne ne bayan da ya gaya wannan sai shi don ce wannan ya lafi da kuma wannan sifofin a yi wannan shi ne annabi yace ba za mu yi imani da shi ya za mu yi azali muna da wannan matsayi da kuma su kawo ba mamaki mai dafa kuturin wanda shi da yake maganganun da ne an albashi shi ya musu zan bar muku wannan insha Allah mai bukata yanzu ba sai ka sami littafi kana ba sai ka je ka ka ka dauko iktisa sai kana da shi kana iya bugawa ka ce al iktisa a kwamfuta sai fito ka al iktisa pdf sai ka download ina da iktisa sosai ba iktisa su ɗaya ba da yawan gaske ba tun ma a rubuta na ba da iktisa fiye da shekara talatin da suka wuce amma in kana da bukatar suka sa al'iktisas a google ka sa bidiyo za ka za ka sauke sai ka duba shafin da nake ba sai ka duba bayani insha Allah wa kage kage wani sabon sifofin annabi fiyas shine kuma a cikin linjiran lokacin amma wayannan ne duk mutum ya san wannan sai imani ba tunda shi wannan kage shi mai imani ba shi da ya karanta wannan shi kuma amma a ce daga baya to shi ke wannan wani ruwaya a cikin tafsirin ayashi aka tambayi amirul mu'minin alayhi salam amirul mu'minin an tambaye shi dangane da farorinsa sai ya ambaci farorinsa Allah ya shi ido da kaza da kaza da kaza sai suka ce ƙara mana yana faɗa suna yana faɗa suna cewa ya ƙara musu to har yanzu a lokacin da ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ma- malaman malamai biyu na malaman yahudu sun zo wajensa daga hajjira amma karwa ta zo ana domin abin da ya shahara su ne malaman da suka zo din malaman nasara ne amma nan sai alwa sai ce a tawo abarani min ahbarin yahud haka aka ce a nan mamarwa amma mashkuri su ne wannan gwamnatin da suka zo daga najiran nasara ne ba yahudu to shi kenan suka yi magana dangane da al'amarin isa sai allah ta'ala ya saukar da inna masala isa inda za ka masala adam ayar ba a shan adam aya sai manzo allah sallallahu alaihi wa alihi ya shiga ya ya kama hannun han ya ya kama ya rike hannuna da na hasan da husaini da fadil sannan ya fito yana daga kafukan su zuwa sama sai kuma ya buɗe iyakunsa ya kira su ya zuwa kuma hala kaga bayan da ya taga ya taga sun da sai musa ya ya bayan da ya taga makafin sai ya buɗe iyakunsa sai ya ce ya zuwa ya kuma hala wanda yake akwai da ake kuma hala ruwa ya sun kawo da rabon ya ce to haka ita kuma hala ne ana sa ya zuwa cikin yakun in za a yi wanda za a yi wahala ba kawai ana ɗaga mana a gari ku kawo ya sun buɗe tarkon kwaya sai mu soka nan su ala cikin kwaya su shiga juna sai mu ɗaga mun tura ya fi sun hau sannan ya tsana tsaye ana gani a su sama na kallo sannan sai mu yi tare da mace a da sun yi mai tsaye yanzu an da ya kawo nan ka soka ya tsana ka gani wai wai wai wai to ya ce da yadda wa'annan malamai suka gan shi ɗaya ce ma ɗaya wallahi in in kana nabiyan da na harika ya ce annabi ne wanda zan harika in kana gairar nabiyan ka ka ba na kawo in kuma ba annabi bane ka ga mutanen su sun isu nan da shi wato ba dama mutanen su ba sun kare ta shi ba suna kakan ya kai shi don ba annabi bane mai ne faru ƙarshe idan mutum yi zai ƙaryan annabta wasu suka ce ƙarya kake ana fafata kuna tsammanin me zai faru ko su kace in annabi ne mun arabi in kuma annabi ne din ne yana faɗa da wajen mutane su za su yi mana magani amma kar mu idan mu ko ba har to ga su masu yin sami ko dai sun san gaskiya suke ko ba kan gaskiya suke ba dai wannan wannan ruwaya ne wannan a cikin tafsirin ya shi ya kawo shi a cikin rawatul kafi da nasa isnadin daga abin jawo daga abin jafar ya ce abu jafar ya ce ma abu jawo me suke ce muku dangane da asar da kusai ya ce suna musanta mana cewa su ayan annabi ayan maza suna musanta mana cewa ayan maza da su sai ya ce to da me kuke kafa musu hujja sai ya ce muna kafa musu hujja da fadin Allah ta'ala wannan abu na ana ko abu na abu mun san don annabi bai zo da wasu ba ka san suna cewa to ayan da ya ayan da zai fita ayan da abu masu wata ayan da zai fita nan bai da ɗa da nasa alƙurani inda ake ke inda ake cewa in lam yakun lahu walad me ma'ana in lam yakun lahu walad da ko tafsirin kowa idan mutum ya mutu aka ce bai da ɗa me yake ne bai da haihuwa in yana da yafa yana da ɗa hakan ke a duk dokar tafsirin kuwa zai ce maka wannan a nan har da mace to sannan kuma ka gaban da wannan sannan kuma alkur'ani ya zo ce ta azantar abana ana ko abana suka ja da hajjaj shi hajjaj hajjaj ibn yusuf an ce ya hada cewa alqur'ani amma da ce malamin allo ne kafin ya je ya shugaban mutu kamar mai gidansa ma shi ma malamin allo ne abu da mara biyu na barwa je a karatun abin nan eh karatun ne ko karatun na hajjar wala da abu da mara biyu na barwa shi ma malamin alqur'ani ne yawan karatu wanda aka yi kawo mishi gonan sarauta aka ce baban sa ya mutu yanzu shi ne sarkin su sai yanzu a kura ne ce an za ka rabu da yau da ya ce ka ga marakon ke kan shi ma a jiya shi ma mahaddaci ne malamin allo ne shi ma shi ne sai shi na wani kin ce masa kuna cewa a bai yayan matsala shi matsala ke da yaya a sanin wa matsala bai da yaya sai ce ai ba alƙur'ani a kai sai a jiya ce a wace aya tun da shi mahaddaci ne ya ce a wace aya sai wani ayi mai mai ba yake sai ya kamata sai ce ba jaje shi ko kaɗan nan ayan ba ala sai ce ayan ai ma ta fi darwon ya ce wani sai ya ce da ayan ta wani ne kuta ya ce ayan da zan kawo ka ta ma kuta mu ba ala sai ya ce wace ce da yake sai ya ce wa min zuriyati zuriyati man sai ce dawo mutum ya sa alƙur'ani domin gure ne wada da wada da wada da wada yadda ya sauko ta ce alƙur'ani tsoro da ba sai ce sai ce can sai ce har kama kama cikin zuriyar dawo har aka zo har da isa sai ce to ta ina isa ya zama cikin zuriyar dawo sai hajiya da ce cikin saboda shi isa dan maryam maryam kuma zura an dawo yanzu yanzu isa ya zama dan dawo alhali maryam ta haife shi hasan da hussein ba su ɗan annabi tsakanin dawo da maryam shekara nawa amma kaga tsakanin sai ce dama hajjaja ce ya dinarinsa ko dubu biyar ne ya ce ko ka kawo ma'ayan ko kuma in ka kawo ma'ayan ka ɗauka in kun bauta kawo ma'ayan ban kashe ya kawo shi a ce to ɗauki kuɗin kar Allah ya samu ka albarka ya bi ne su da shi ke wannan kaga suna su su har yanzu akwai wasu shi annaba ya an ce akwai su ƴan annabi ya ci ba ne ƴan annabi ya ci sai dai za ka gudu ce ma alƙur'ani kai in kai musu a cikin majmu'ul bayan ruwaya daga banne ya ce alaihi salam mal alaihi malam shi abu ja'far alaihi salam ya faɗi wannan ya ce inna kullum bani binti yun sabon ila ali illa aula da fatima inni ana abubu wannan kaga ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya'yan kowace mace ana jingina su zuwa ga babarsu amma sai 'ya'yan fatima ni ne babansu ko da abin tarwa ana jike na sai zuwa wani mahaifinsa ne sai 'ya'yan fatima 'ya'yan fatima 'ya'yan baban fatima kaga da nasi daga hadisi kuma kuma mai wannan hadisin har ama suna da shi wannan mamacin mawar bayan a wajen ama ya ɗau sauran mutane nake a cikin irin abar roga wannan shi ma ainihin harun da suke ce marashi yana tambayan imam imam musa da jafar harun da suke ce maka shi yana yana tambayin imam musa alƙali rai salam yake cewa kai ba ta kunu na zuriyatu rasulullah wa antum awladu ibnati ya za ku zama ƴaƴan ƴaƴan manzo Allah sai ku ƴaƴan ƴaƴan ƴarsa hadisi mai tsawo shi ma ta ruwa cikin ƙulun akwai wa zara da gari ainihin ƙulun akwai wa zara shafi tamanin da biyar babi na bakwai hadisi na tara ba duka za mu kawo amma ka ce za ka gaci sosai imam kalib ya ce ma aro bari ma an kara ma bayan ya kara masu hujjoji da ya zama su ayan annabi sai ce kawo sai ce masa karin Allah ta'ala fa man haja ka ni min ba da maja aka min da ko ta alo na abuna ana wa ana ai zuwa kashin ai yace to ai annabi bai kira kowa ba sai wanda ya shiga a cikin kisa a fadin kisa ya ya kira a ranar da ba da asara su ne Ali bin Abi Talib da Fatima da Hassan da Hussein sai ya zama katawai da abuna ana Hassan da Hussein نساءنا قاتلة أنفسنا هم عيبي kuma malamai da yawa sun sun haɗu kan cewa jibril ya zo ya sauka ya sauka ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa ranar uku yace ya mu'amma inna hali da iya musawar da wato lokacin da ne ranar kowa ya ya fuskanci makiya wajen fara annabi shi ne jibril yake ce ma annabi kawai wannan musawar sai sai sai manzo Allah ce ma jibril da innahu minni wa ana min shi alimin daga gare ni ma daga gare har da cikin dai domin ababar zaɗi a majalisin ma'amu shi kuma ɗan gashi ma'amu na ɗan gashi da kuma imam rida ɗan imam kasa da shi kuma a bambanci tsakanin itira da goma hadisi shi ma mai tsawo a cikin shi malamai suka ce ba mu labarin fassara ya ce a kawai Allah ta'ala ya fassara ma'anan asbiya a cikin littafi sai ce ya fassara asbiya kuwa a wurare goma sha ya ce na farkon su kaza na biyun su kaza na ukun su sai ce yayin da ya bayyana a ƙafiri na min halki ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa alihi mubahala da su a ayar mubahala sai Allah azza wa jalla yake fa man ajaba bihi min ba'di ma ja'a kama yaqulu wa qul ta'alu nadu abna'ana wa ma aqum nisa'ana wa nisa'akum ma nisa'ayu wa qashara sai manzo Allah ya ya bayyana da ya ya bayyana da Ali da Hassan da Husaini da Fatima sallallahu alaihi wa sai ce kun san ma'anar an kusa nan ko an kusa ku kun san ma'anar an kusa nan sai malamai suka ce eh yana nufin shi kansa a nan sai ya ce kun yi kuskure galatu yana nufin a yanzu wannan kuma ya wannan kuma har wala yau a fadin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana addu'a yana ce da ya tahiyyana banu wali'a أو لأبعثن إليهم رجلا كنفسي yace ko ne banu wali a su daina abin da suke ko kuma zan tuna musu wani mutum daidai ne rajulun kanas sai yana nuna ɗalibin abin da ya ce kwa abin da ake nufi da abin da kuma hasar da wasu ne an nisa kuma fatan ya ce wannan hususiya ne da ya nuna ba wanda zai wuce su hadin hususiyar da la ya ta kaddama kuma fiha ahad don ba zai isa wuce su wa fadlun la yamliku bihi bihi bashar wani kalala ne kuma da wani ba zai ci musu ba wa sharafun la yasbiquhum ilayhi halq kuma daukaka ce wanda wani ba zai riga su ba in ja'ala nafsu nafsu aliyyin ka nafsi inda yasa matsayin matsayin ali kamar matsayin su daidai wa daidai don na ga lokacin hararar mu na ce zama maganar ibtihali ne ruwayoyi daban-daban amma zan karanta mana dangane da ainihin wannan matsaya na na wanda aka je mu wahala da su don muna cewa wani duk da wannan an ce a zo da a zo da domin dai gaskiyar magana idan zahirin an ce ta alaurar da abu na ana wa abu na kuma an sa ana ba abin da mutane za su ɗauka shi ke nan zai kwaso zai ce ya ma'ashar sahaba kowa ya zo duk ku zo da matan ku da 'ya'yan ku sai a zo to sai su kuma su zo da matan su da sai aka ga manzo Allah ya zo da da waɗannan ne kawai da su zai mu akal to muna yi tambayan abu na in ka ce abu mai ma'anar abu na ɗin nan yana nufin abu na ɗin musulmi tambaya abu na musulmi ai to ai musulmi da yawa ko hansar da muhajirin suna da yaya da yawa to da ya ce kuma idan kun to ko yana nufin na ƙwarai shawa ne hansar da muhajirin da na ansar da ai na ƙwarai shawa na da yawa to na bunu hashim ai bunu hashim da yawa ko yana nufin yayan annabi sai kuma ya zo da wayannan su ne yayan to da ya ce nisa a namu da sa'a to a madina ba ansar da mahajin suna da mata da yawa ba a kwaso nisa ba a kwaso matan to ina kuma ana nufin matan mu na aure ne annabi yana da mata da yawa to bai sa bai zo da wasu daga cikin su ba ko kuma cikin su ko wasu daga cikin in ana nufin matan mu ne na aure kuma in an ce a matan banu hashim ne ake nufi to ba a har da gobansa ba tana ne ba sai zo da wayansu gobanninsa ba da jaya ne jikokin abdulmuttalib daban-daban cikin mata ko sai ya zo da su sai bai zo da kowa sai fatima kadai wanda ita ce matar da sa zagayo to sannan kuma an kusa na ɗin sai zama aliyu ko ya zo da a cikin a cikin wannan haɓar da kuma na ba da magana mai tsawo shi ma an yi wani bangare inda manzala ke cewa da ali ya ce ya ali man katalaka faqad qatalani wa man abghadaka faqad abghadani wa man sabbaka faqad sabbani li'annaka minni ka nafsi ruhuka min ruhi wa dinuka min dini sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد
wanda ya kashe ka ni ya kashe wanda ya fushi wanda ya wanda wanda ya ki ka ni ya ki wanda ya zage ka ni ya zaga domin kai a gare ni kamar raina ne ruhin kama daga ruhi na ne yunkun kama daga yankuna ne a cikin kisa da ma a cikin intijaj da alibin abin dalibi ya ma halifan farko ya gamar da shi abubuwa daban-daban daban duk da kisa da cikin kisa da arba'in sai dai gaya masu abu arba'in ni ne kaza ko kai ya ce kai wasu ma ya wuce da ku ni ne kaza ko kai har guda arba'in amma an karba na intijaj ya fi ya fi ma bayani ya fi ya fi na cikin kisa amma duk saboda ya ne amma na cikin infijar da mutum kabarar fiya don isa wajen arba'in da uku kowanne sai ya tambaye shi ni ne ko kai sai ce kai burunciya da ana ce masa turan ranar ina garmar da kai da allah da kai ne manzo allah ya fito da iyalan da iyalanka a ranar mubahalar mushriki na nasara da ni ne da manzo Allah da ni da iya da ɗana da iyali na da ɗana ya fito ko da naka da iyali da ya ya ce wallahi da ku ɗaya daga cikin hujja arba'in da hudu da uku ne arba'in da uku wanda ya kafa masa ina jin da hudu ne a cikin bisa amma da duba mutum ne daga cikin bisa arba'in zai gani zai gani kowanne na cewa kai a cikin matsalan kawo irin wannan har da tabarkin akwai ba da zan su zo kawo mana gobe insha Allah din yana da kyau ka karɓi hujja ga gaya mutum ma a littafin to zan kawo muku har da na Buhari da Musulun insha Allah Allah ya kai mu da tafsirin sa'alabi da tafsirin tafsirin ahlus sunna wal jama'a an yi ta gaskiya sanin ta lazim ba lalai a bita ba kaga wani sun an sun sun karanta a linjila har sun har wani ya karanta linjila ya yi karsu wurin annabin na ma bai ji saboda ka kai ma kana kai karanta a gari ai ga abin da ya rage mu amma aikin ka za mu bai ta insha Allah وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه شريان بدل شريان دوام الإيمان أيضا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نرجو إليك في دولة كريمة حزبك الإسلام على وتدل بها نقاط على وتجعلنا فيها من البدعة إلى ضعف والأرض إلى سبيل وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما أنكرنا من الحق فعلمنا وما عرضنا منه فحملنا وما جهلنا فعلمنا وما قصرنا عنه فبلغنا وهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه